ashiru adamu bai da lafiya tun jiya muna fata allah ubangiji ya bashi lafiya allah ya sa ta zama kafara a gare shi sannan kuma kamar da muke godiya ga allah wancan satin mun yi addu'a ga wata baiwar allah wanda aka ce an sace ta ko to allah ya sa an same ta bayan mun bar nan karfe goma ma mun yi addu'a allah ya karba haka muna fata Allah ya ƙara kare mu gaba ɗaya sannan kuma sai waɗanda suka rubuto tambayoyi duk na za mun amsa a cikin karatu ba mamaki sun rubuta tun kafin a yi karatu ne tambayar da take ciki wadda take ba ta ciki kawai shine wanda ya tambaya akan hukuncin inshora mun ce inshora kala biyu ce akwai wanda ta halatta akwai wanda ba ta halatta ba duk conventional insurance na yanzu wanda ake yi shi haramun ne akuru amalin nasu bil batil amma islamic insurance wanda ake ce takaful shi wannan ya halatta irin wancan da bai halatta ba baya zama ya halatta gare ka sai in ta hanyar lalura ya zama dole a gare ka an sa ka dole kamar zaka motar ka ba zai yiwu ba dole sai ka mata insurance kafin ka samu takardu kaga wannan ya zama dole ne ko a sa ka dole a gida ko kuma na health insurance in ya zama dole ne aka yi maka kenan amma in dai ba ya zama dole ba ba za ka yi conventional insurance ba saboda a cikinsa akwai akulu amwalin nasi bil batil kuma bai halatta ta shala akwai wanda suna da ministry ne na kamar gwamnati ta ba su damar cewa su ne za ta ringa rubuta wanda za a ba su gida ko kuma za su yi jimlar jimlar Najeriya amma suna da albashin ko kuma ya kamata su ga cikin jimlar jimlar ba wa ma'aikata wannan yana tambaya cewa duk wanda wai gwamnati ta ɗauke shi a matsayin dillali da zai yi wannan harka ya halatta ya karɓi kuɗi a wurin mutane bai halatta ba na duk abin da ake biyan ka albashi a kai to bai halatta kuma ka karɓi kuɗi a hannu ba in dai haka ne likita ma kafin ya maka operation sai ce sai ka sallame shi kenan in haka ne sai ka halatta abin da alkalai suke karba na cin hanci sai ka halatta abin da 'yan sanda suke karba a kan hanya bai halatta ba kamar mu da yanzu a jami'a sai mu ce 'ya'yanku ba za mu koyar da su ba sai kowane yaro ya rinka kawo naira dubu ɗaya kafin ya shiga kaga albashin zai ɗan gyaru amma bai halatta ba da gwamnati ta biya ka ko da albashin ya kasa bai halatta ka karba ba sai dai in bai maka ba sai ka sauka wani ya karba don wani a haka ya masa duk yadda ka rena albashi wani haka yake nema ta ka bai halatta ka karɓi kuɗi akan abin da ake biyan ka ba
ma idan muka yi sharadi da wani za mu yi zartarwa ko da kasuwar ko da wannan sharadi da muka yi akwai ya sa a makarantar mu.
na faɗa ya ya ya za a yi haka kai kuwa ka ji ka ba Allah ya yau kowane irin sharaɗi ko da ya saba wa musulunci a mun karanta hadisin baka ji bane mun ce illa sharɗan harrama halalan au ahalla haraman duk sharaɗin da ya saba wa Allah ko ya saba wa hukuncinsa wannan banda shi mana hukuncin Allah shine a sama na'am hmm.
da aka ji sa kuɗi a kan kwari da gida ta yi ga kuɗin dubu ɗari miliyan ɗari da dubu ɗari ne shi wanda yake gida ne za a ba shi kan ɗari da ɗari don ka ta da ɗari da wani ta kuka da wani na ya gane dai wannan mun yi bayani a shine amana din ai haramun da ya ci amana ce wannan ya ci duk wanda ya dillanci ya karya ya yi magana da wancan ya dora ba tare da sanin mai gida ba abin da zai iya halatta gare ka shine in sharaɗi kuka yi cewa ka kamun kaza sauran abin da ya karu naka ne wannan shine za ka iya karawa ina nan akan bakata cewa in ba haka kuka yi da shi ba duk abin da ya karu naka ne wannan abu ya kamata kowa ya jiya ya gane wannan ko in kuka yi da shi akan fasantin za a baka ko kun yi da shi akan sai ka kawo a daidaita nawa za a baka ko kuka yi da shi akan kudinka kaza ne to bai halatta ba ka tsara ko kuma sai abin da ya ce don kai wakili ne in kuma ka kara to his advantage ne to za ka zo ka ka masa kuɗinsa ka cafke masa duk abin da ka ƙara a kai naka ne kai abin da yasa ya zama naka shine shi ya baka izini tun kafin a yi ya ce na baka izini duk abin da ka ƙara a kan miliyan biyu naka ne shi kenan kuma shi ne rabanka to iyaka rabanka kenan salam ya yi kyau wannan tambayar wannan ma cin amana ce wannan ma cin amana ce bari ku ji ya ce mai gida ya ce a sayar masa da gida miliyan saba'in da biyar a inda gida yake da daraja ya ba su ya ce su sayar masa a haka sai su kuma sai suka samu wani wanda zai karbi gidan haya a miliyan saba'in da biyar din sai suka karbi kudin haya sai suka ba shi miliyan saba'in da biyar ya ba su takardun gida sai suka rike sai daga baya ya kuma ba su 10% ɗinsu bayan shekara biyu kuna fahimta sai su kuma gida ya zama nawa ya zama nasu wannan shine amanar da muka faɗa lokacin da suke sharaɗi da shi ya ce musu su yi ne su sayar to duk abin da kai wanda ya saba da abin da aka yi abin ya zama rusasshe kuma haramun ne kuma wannan cinikin abin bai yi ba kuma gidan bai zama nasu ba a wurin Allah kana fahimta za ka in kana so ka yi dillanci kai gaskiya shi yasa na faɗi wannan sharuɗan za a tono abubuwan da mutane da yawa suke yi ba na yi ne wallahi saboda wai na kawo muku sauki zama da kawai ku je ku yi ta samun kuɗi ba zan shiga tsakani ta yadda Allah zai zo ya kama ka ka zo ka kawo ni ka ce ni na halatta maka ba ba ruwana duk abin da ya fita daga cikin harkar amana don duk abin da kake kana alaka da kai da mai kaya kana wakilinsa ne to ya wakilinka ya ce ka sayar kai kuma za ka yi ba in ka samu haka sai ka zo gaya masa suka ce mun samu amfani fa sai ka gaya masa yadda kai ma za ka ci halal kasanta inda Allah zai buɗa maka kai ma sai ka ce an samu haya ma da hakan ai me yasa aka ce zama suna da suna da kibra saboda za su iya gano cewa wannan kudin da kake magana ma fa za a iya samun cikin sauki kuma gidan nan zai wuce ka sai su gaya masa ta hanyar amana sai su ci halal din su sai masa wannan gida muna baka shawara kai haka to duk abin da ya kara musu shi kuma ko su ce masa za mu gaya maka amma za ka kara mana sai su yi su ci halal din su amma kai a ɓoye bai halatta ba abinda na manta ban gaya muku ba shine shi ya halatta dillali shi ya biya kuɗin ya saya kuna fahimta ta shi ya gane cewa za a ci amfani shi sai ya biya kuɗin sai zama nasa shi sai ya ci amfani bai halatta ba saboda ba za ka zama kana matsayin wakili na saboda akwai sirrin da akwai fiduciary relationship tsakani na da kai dole ya zama akwai amana saboda in ka ji wannan abun za ka yi sauri ka je ka yi don haka farko sai ka ce na fita a dillanci amma ni zan saya in dai abin da kake nema ke ni zan saya sai ka fita a dillanci ya zama kai ba wakilin sa bane ya halatta amma ka sa rigar dillali kuma ka sa rigar mai saya bai halatta ba saboda ai a nan wani zai iya cewa to shi ya saya ne ai ya bada haya wace maka ka saya in kana so ka saya to ka zama mai harkar sayan gida amma ba dillali ba ka yanke wa kanka sana'a guda ɗaya in kana so ka rika yi duka biyu to in ka zo sa uniform ɗin dillali sai ka cire uniform ɗin sayan gida a gida in aka zo maganar sayan gida sai ka je ka cire uniform ɗinka na dillanci sai ka sa uniform ɗin sayan gida sai ka zo ka yi matsaya amma amma ba za ka zo da uniform ɗaya kuma ka ci ka ci abu biyu ba ina fata kun fahimci wannan da kyau a bara a duba bara ban zo kanka ba har kai wayo ina bin layi ne daga baya na gama nan na gama kenan na bismillah eh kai ne eh ko mutum yana dillanci da ya yi ta yin irin wannan yanzu ya zai yi wannan ma ya kamata wani karatu ne na musamman ai ba shi kadai bane duk wanda ya tara kuɗi na haram kamar mun taɓa yin wannan ko ka tara kuɗi na haram da ka kai mu nesa ne wallahi kawai dai a takaice ya tuba zuwa ga Allah ya cire haƙƙin wannan lecture ne ma mai tsayi fa tun da ne na fara dole in karisa idan mutum yana da kuɗin haram a hannunsa ka fahimta ya kasu kashi biyu akwai kuɗin haram ta fuskar kuɗin kuɗin wani ne akwai kuɗin haram ta fuskar kuɗin ba na wani bane amma ta hanyar haram mutum ya tara su kuɗin haram na wani shine ɗan damfara ne shi ɓarawo ne shi ɗan fashi ne shi wanda ya rike matsayin gwamnati ne ya saci kuɗi kaga wannan duk kuɗin haram ne amma kuma kuɗin mallakar wani ne ko mallakar gwamnati ko mallakar kamfani ko mallakar individual to shi wannan hanyar tuba a ciki shine ka mayar masa da kuɗinsa duka ko ka je ka ce ya yafe maka kuna dina sannan sai ka zo ka tuba kuma a wurin Allah akan laifin da ka yi a baya amma idan kuɗin da ka sata kuɗi ne na haram ta yanda za ka ɗan ci ƙoba ne ka zubga ta nan ko kana sai da abubuwa na haram yanzu ka ji wa'azi kuna fahimta ko ka riƙa irin wannan cuwa-cuwa ɗin an samu ƙari ta nan an samu ka tara ba kuɗin wani ne ka sata ko ka ƙwata ko ka yi damfara ba cikin suka taru yana daidai da kuɗin karuwa wannan karuwa sana'ar ta kenan kaga ai ba kuɗin wani ta ci ta ci ta ƙwata ko ta sata ba amma sana'ar ce haram da wanda yake sai da giya da wanda yake sai da aladu da wanda yake sai da duwani abu na haram sai ya tara kuɗi ta irin wannan ya zai ya tuba yanda zai ya tuba shine malamai so ka suka shi biyu waɗansu suka ce ya kwashi iya bukatarsa jarin da zai ishe shi rayuwa sauran kuma ya banzatar da shi ta hanyar abin da ya shafi public interest ko ya je hanyoyi ko ya je gida ko ya je ya bayar a kwashe shara ko a yi famfo wani unguwa ko a tona rijiyoyi ko ya biya kuɗin makarantar waɗanda aka kore su a makaranta ko ya bada scholarship kun fahimci wannan wannan kaga ya kashe shi ta maslaha amma sai ya ɗebi iya bukatarsa wanda ta ce fitar da tawarin jaye kamar yadda shekul islam bin taimiyya ya ce sai ka ɗebi iya bukatarka saboda in aka ce ka rabu da shi gaba ɗaya to musulunci ko baya cutar da mutum gaba daya tunda dai kai da zaka tuban ai muna nema aike tuba wani in ya ji ba wannan to ba zai tuban ba ko ko mun fi so a tuban a dan karko ne abu a jikin ka kai ma ka tsaya gama kuna fahimta ko amma idan mallakar wani ne to sun ce sai ka mayar shi ma a wajen idan mallakar wani ya kasu kashi biyu mallakar wani bi ainihi wani to wannan dole ne kawai ka mayar ka saci kudin wane ka sani ko kuma ka yi fashi da makami wa wane ka sani amma akwai kuma wanda shi wane laisa bi ainihi kamar kudin gwamnati na waye na al'umma ne ba san waye mai shi ba wancan in ka mayar masa zaka ko zaka yi zuwa ka je ka ce yafe maka amma gwamnati ba zaka yi zuwa ka ce a yafe maka ba saboda wani ma daidai lokacin da ka dawo da ka zo kana neman abuwan shi a daidai lokacin yana cikin cikin uwarsa za a bashi nasa haƙƙin ba a bashi ba har ya mutu ya zaka yi da shi kuɗi ne da da daga cikinsa da za a gyara asibiti wata matar ta mutu a sanadiyar wannan wani an kore shi a makaranta sanadiyar wannan wani ya faɗi a jarabawa sanadiyar wannan wani ya shiga gargada a mota saboda hanya ba a gyara ba daga cikin kuɗin da ka ci ya mutu ka ga irin wannan ba za ka iya zuwa ka zo ka ce ka nemi afuwa su yafe maka ba ya za ka yi da irin wannan to irin wannan sai suka ce shi ma kamar wancan ne ba za a ce wajibi ka mayar duka ba tunda ba a san wane ne asalin mai shi ba za ka ciri iya abin da ya ishe ka na bukata na dole sai ka mayar da sauran suka ce in ba a yi haka ba ba wanda zai mai da kudin gwamnati kuna fahimta wasu kuma suka ce duka haramun ne kawai ka mayar sauran wanda ya rage ma in ka riga ka cika nemo bashi ka biya kuna fahimta yanzu ka ga irin wannan ba zan gaya maka wanne ne ba sai in ka yi ne kai sai ka zo ka same ni sai in gaya maka wanne ya dace da kai to
shi ne gan ba haka da ya karɓa ba ga masa ka ta sun gyara wani abu a inda ka kira to shi ya fi da a da kaya da shi wani ka same shi ku daidaita mana irin wannan tunda ka san shi wani mu yafe ma juna na dan yafe ko ka dan bashi wani abu wannan kanka sai da za ku sallanta eh ba yana da magada ba eh salam wancan yana cikin abin da da za mu faɗa a cikin abin ɗin gaba ka jira cikin karatun gaba in ka zo ka tuna mana na abin da ya shafi ka zama wakili ko za ka je ka sayo kayan gwamnati nawa ne ya kamata ka sayo a baka receipt ka zo ka kai ka ɗan ƙara wani abu ka ci da maganar kwangilan mai sana'a duk wanda yana cikin abu ɗaya ne la'ada cikin bayanin da na yi mana duk ka ɗauka mana in irin wanda ya zama na mustahabi ne kowa ne baka ya halatta in kuma wanda bai halatta ba wurin kwama bai halatta a karɓa ba salam ka saya aha yana cewa ya sayi fili dubu arba'in arba'in bai riga ya gama biya ba sai ya samu wanda zai saya ya bashi riba ya halatta ya sayar ya halatta ka sayar idan ka karba ai ana iya sayan abu bashi ka saya bashi sai ka sayar ka zo ka biya ya halatta amma kai dai akwai akan ka dan an yi asara sai ka biya wanda ya halatta tunda zaka dauki asara abin da yake kawai shine ka tabbatar ka karba don annabi sallama ya hana sai da abin da ba karba ba kun gama ciniki ba a riga an yi transfer din abun ya zama naka ba kai kuma ka sayar wani ka ci kudin ka yi haka ta yadda in an yi in an zo asara su za su yi asara kai ba za ka yi asara ba sai ka karba takaddun gidan ko ka karbi mallakar ta yadda in an yi asara kai ka yi asara sai ka ci riban ka daga baya ka zo ka biya wancan na
mutum ne aka ba shi biliyanci da fili ya ba da biliyanci akan ka nema masa ya san filin a bisa ka'ida wani Allah ba san ta zai baka wani Allah kuma ya ce ma zan baka kuɗi sai da aka sai ka nemo mai siya kuma shi ma sai kuka zo kuka ka'ida zai baka kaza ko zai baka kaza da kuka ɗauri a kan ciniki har kun zai daga ce to daga bisani sai ya buɗe ciki sai gano waye mai filin sai ya zo ya same shi sai suka zo ne da a tsakanin su kawai sai suka bayan sun kammala biyu ne su kawai ya basu dole su kuma sai ka gano wanda kuwa shi ne yake kira hanyar mutane ana tambayar ka mai muhimmanci kai dillali ne ina ji wai yake cewa ba lallai ana haka na zo ina son fili sai na zo na same shi sai na ce mishi ina so ya nema mun fili sai je ce to shikenan an daidaita za a samu fili a kaza ni ko shi kuma kudin shi kaza ne ya je ya samu wancan ma ya gama magana za na samu maka mai saye kudin sa kaza an riga an fara yi sannan daga baya kuma sai ni sai na rabu da sai na zagaye na je na samu mai filin sai muka je muka daidaita abun mu ya kare sai shi na bar shi a ciki na bar shi a waje sai zai samu labarin cewa na je na zaga na sai fili ina fahimta tambayar ka nan ta mun daɗi wallahi eh haka muke so wato wannan akwai kashe-kashe kashi na farko shine ka zo na same ka mun daidaita da kai har mun kulla yarjejeniya da kai akan cewa kai ne za ka saya mun wannan filin kuma ga haƙƙinka mun gama in mun gama yarjejeniya da kai to bai halatta ba ni in zame don Allah ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud wajibi ne in cika wannan abu kana fahimta ta idan na zaga na je na yi da kaina to kana da damar da zaka kai ni ƙara a kwace maka haƙƙinka na abun da na gudu kar in biya ka akan cinikin da na je na yi ta yadda inda na bari kai din za ka yi ba wai ka gaza ba ne ba a samu wata matsala daga gare ka ba tangarɗa sai ni na je na zagaya to sai na biya ka kuɗin ka wannan abin da na gudu kar in baka hakkin ka wajibi ne in biya ka kashi na biyu shine na fahimci akwai matsala ne daga gare ka ko matsalar rashin kwarewa da muka ce ai sharaɗin farko kenan ko matsalar amana na fahimci cewa ka je ka ƙara wani abu don kuna haka ta yadda ina zan zaga zai ce azalin abin nan fa gaskiya filin nan kaza ne shi ya ce a ƙara kaza ne don shi in bashi a ciki sai zama dai akwai wani abin da kai kai na laifi to baka cancanci komai ba in na je na yi ba zan biya ka ba saboda na gano cewa akwai matsala daga bangaren ka wancan na faɗa akan kana da gaskiyarka da amanarka da kibrarka da komi kana fahimta kashi na uku shine mun fara magana da kai amma ba mu kai ga kulla yarjejeniya ba ga dai dillali ka ce zan sama maka fili ba mu kulla ba sai na zaga na je na sayar to wannan bai zama wajibi a kaina in biya ka komi ba saboda yanda ka iya ni ma na ga zan iya da kaina da na dauka ba zan samu bane sai na samu sai na rabu da kai sai na je na yi in ba mu riga mun kulla yarjejeniya ba to ba wani haƙƙi da kake bina ka ji kashi guda uku duka ka gane su Allah ya bada lada har ban zo kanka ba na'am salam haka zan yi fa sai wannan sai wannan daga zan gama wanda mutum ya ka sa kudi zai so mashin shi ne sai sai ta suka wanda so zai so kuma na nan shi ba shi ba dali bane sai dai da sai zai so shi ne sai sai samu riba
na faɗa wannan cewa ba a haka ba na riga na faɗa cikin karatu ba na ce maka duk wanda ba aikinsa bane in yayi bai halatta ci kokobo ba duk abin da ya samu riba ta yaya zaka ka ci riba akan kayan da ba naka ba kai ko ba dillali ba wannan na riga na faɗa a cikin karatu a wai ya ce an aike shi ne ha yo ni ne fa yanzu in ba in ba ɗana kamar ni ne fa in aiki ɗana in ce je ka sayo keke sai na bashi naira dubu goma sai je ka mu keken a dubu tara sai ya cinye dubu ɗaya haka ake yi ha to kai ma wannan haka ne ai saboda mai ka je ka samu kuma zaka rike sauran manzon Allah san da ya da ya aiki urwa da ya je ce je ka sayo mun tinkiya ya bashi dinari daya sai ya je samu ya saye ta da sauki ya zo ya sai da ita ya sake sayan wata sai dawo annabi sallallahu da tinkiyar da kuma da kuma dinarin sa inda ya ga dama ba sai ya rike dinarin sai ya kawo annabi tinkiya ba to abi halatta kai ciniki da kuɗin wani ba ka nemi jarin ka in kana son wannan na'am da na farko ne fili ne na saya to bayan na sayi wannan filin mun gama ciki na biya na komi sai akwai wanda na danka masa amana amma lokacin da za mu saya sai muka mance ni da na saya din sai na mance ina ne ainihin tsakani
iyaka iya to da na zan yi gini na shi kuma wanda na sai filin a wajen su baya na jira ya ce ko bai bar mun wani wanda zai zo ya nuna mun ganiya ni kuma na da kuɗi a hannuna na Allah Allah yi gini sai na zo sai na ɗauke inda nake da tabbas wannan kam na san zai gama Mm.
wanda nake da shakka a ciki sai na bari shi kenan sai ba an lokaci ya yi tafi ne yi nisa har wani ma ya gini a wannan ɗan sauran to shi kenan sai mutumin ya dawo to kafin ya dawo shi wanda ya wannan abun ya zo gida ya same ni ya ce mun to don Allah da ne ba abubuwan da suka ga tsakanin mu da Allah ayi hankuri saboda ya yi wanda aka ci da Allah na ya fi rigar ya fi juna ko wancan malamin ne kan eh ina jin ka kuka ya fi juna kuka ja a ba wannan rayuwa ne kamar sai da ya dawo sai na fahimci cewa eh to lalle lalle wannan wajen yana wannan kuma sai na fahimci cewa ya zo har gida ya same ni don in yafe musu akan wai in yafe musu wannan in gwada na sani akan wannan ne gaskiya zaka a bani ko kuma ana cikin haka bayan na fahimci haka shi kuma sai fadin shi lafiya sai ya rasu a kan makarantar shi koma wajen iyalansa ce lalle su gani na farko dai yafuwa bata yafu ba sai dai in ka ga dama zaka yafe daga baya yawa yafuwa bata yafu ba kana da dama ka nemi haƙƙinka saboda ya ci amana na kuma faɗi duk sharuɗan nan guda hudu ku rika kula da su duk guda ɗaya da ka rasa a cikin dillanci sai aka yi to kuɗin da ka ci bai halatta ba kuma dole ka biya in mutum ya nema kuma zaka biya shi kuɗinsa don kana da haƙƙinka ka nema na na'am Mm.
yanzu kaman abuja misali wayanda suke dillanci an sa ka'ida dole ya zama kana da isa kamfani ba wai kawai haka ka zo kana da dillani very good to sai ya kasance kuma ni wanda ya zo min dillanci shi kuma sai na gane cewa bai da takarda kuma mun yi akan cewa kamfani ne akwai fasantar da zan bashi Mm.
ni kuma da na gane kai ba kawai haka ne yake to gaskiya tun da ba ka da rijista ni ban yadda ba zan ba ka wani ba shi ma baka yi laifi ba abin cika sharuɗa ba duk abin fa mai sauƙi ne mai sharaɗin farko ne da muka ce shine alkibra alkibra shine ya zama ƙwararre ne ƙwararren nan nake ce muku ko ya zama a al'adance irin su ne ko kuma a hukumance su aka yarda in mutum bai cika wannan ba bai cika bai halatta ya ci ba in dai haka ne ni ma yanzu sai in zama dillali kaga in kuwa ne tunda ni alfajiri ne zan fi cin kuɗi da yawa dole kowa zai ɗauka cewa gaskiya nake yi kuma bai halatta ba ba za ka ci ba duk abin da ba sana'ar ka ba to in ka je ka ci abu a ciki na harkar dillanci ka ci haram ne saboda baka da rijista a addinance shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo wuce ya ce ya ma'ashara tujjar ashe an san su yace an san sunan mu ana ce mana samasira to mutum da ba ciki ba annabi me yasa bai je wajen kowa ya ga musu haka ba yace ina gaya muku abinda kuke yin nan akwai matsaloli akwai shedan ku rika yawan sadaka kaga da ku yake yi kana yawan sadaka na'am ta
akan iya samun kamar misali ta nan wajen rayuwar mu da akwai suki na coci ko da mutum ko wani abu ya sa su suna bukatar sayarwa za su koma wani area mm.
ya kamata ya halatta a a don ka saya ka saya a wurin su ka saya a wurin su na na coci ko wani abu ka zo ka sayarwa inda za a yi aikin arziki wannan ka ya halatta mana sosai ma ko ya zama dole ma abu na biyu akwai matsala eh ina aiki a wani kawai a kan lokacin zaman da ya sai da mace su da na kawai suka fito da kayan turanin kasuwan mara wani wani samun da yake da lokacin mm.
don su kuka so su ci riba a ci da kasuwan Mm.
in sun fito a wannan garin da zan iya sayan kayan a wannan garin kuma dole sai na bar su yi ba kan marar harkar magana ya fi talakki rukuban mutumin ƙauye shine ba ka sayan kaya a wurin mai ƙauye sai in shi mai ƙauyen ne ce zai baka ta yadda ba talakki ka masa ba ya fito da kayansa bayi so ya wahala sai ce ga kaya na ka saya kaga shi ya nema abinda annabi ya hana shine naha an talakki rukuban kai ka ka tsare su ka karba ta hanyar da zaka musu wayo amma ya zo yana so zai biya kuɗin mota zai wa duk wannan ya ce dan tsinken nan sai ya ce maka in da zaka saya ma ni na huta yau in koma gida kai ka sayar masa ka zo ka ci arziki ya halatta amma kai ka tsare shi ka saya ka zo ka jawo mana tsada shi ne ba za mu yarda ba kai baka ciki ba malam kai baka ciki ustaz ne kawai eh ina jin ka aha. dama mana kawai dai talaki rukuban shi ne ɗaya mana ko da shi mutum zai amfani da shi ba dole sai in shi zai saya ba naha an talaki rukuban kawai ka bar shi a yanda annabi ya ce in kana so da gaske ne kar ka tsare su ka ka je ƙauyen su mana ka sayo a ya ba raha in kana so za ka yi amfani je ka ƙauyen da kanka kar ka bari sai ya fito wayo ne ka shiga kasuwa saboda in ka je in ka ce ko don mutum zai yi amfani da shi yanzu ka je ranka sai kaji za a yi biki a gidanka sai ka shiga kasuwa sai ka samu kajin da zaka sai nan dubu biyu ne sai ka fito bakin hanya sai ga a madadin ka saya bari ka samu waɗanda suke shigowa da shi ɗin sai ga ka samu a wurin su dubu ɗaya ɗari biyar biyar ta yadda inda sun shigo za su iya sayarwa dubu biyu ko dubu ɗaya ɗari takwas ba ka cuce su ba haka wajen za ka kai gidanka ko ina za ka kai talakin rukuban ka yi sannan za ka iya saya da niyan za ka kai gidanka daga baya ka zo ka ga a kasuwa ka saya dubu biyu sai ka zo ka ga ya tashi ya kai dubu ɗaya ɗari dubu biyu da ɗari biyar sai ka ce bari ka sayar kai ma daga baya ka ci amfani a jiki saboda haka ba za mu yarda ba ba wannan wayon Wace magana da abu wancan wanda aka ce da yake na na ce maka magana da zaɓen na wanda yake na ce maka da gida kaza ko kuma na ba ku kuɗi kaza a ce a samu kuɗi kaza kawai a nufin ya daga ba ta ba su fada da kuɗi da sauran saboda ina yin zarafa da haka yana faruwa da yawa da dalilai yanzu.
ba za a yi wani- ba za a dubi wani ba Ni cewa shi yanzu da misali da duka ne bai yake guda da ka je na ce maka da wannan kuɗi duka ne da ka samu duka ne Mhm.
da ma ba ta hau abin da muke kai ka samu duka ne da ka ce maka da na ji uhun.
idan wannan ne niyyar sa misali aka ce aka zama wani kudari mai din tare da cewa ni zan amfana akwai iskari a ciki ni ban gane ba kai da ba dillali ba wai misali ne da Aha.
zai yi magana ya zane ne wanda aka maka tambaya ka fashin zane cewa yan mai gida ce da sun kuɗin biyar aha miliyan ɗari biyar ya ka je suka samu kuɗin ma a haya ma ya kai haka sai suka tafi aha yanzu ka baya a matsayin cewa sun sai wasu da kuɗi yake bukata Naji.
idan ya zama ma kuɗin kawai shi yake bukata ba maganar wani abu kuma sun kama da kuɗin oh okay wai niyya to ai alaji in- ina kake ustaz idan aka yi maganar yanzu in ka ce saboda maganar niyya mu muna da ka'ida a fikihu cewa niyya mai kyau ba ta halatta mummunan abu niyya mai kyau ba ta halatta mummunan abu kuma ba ta kuma kuma, kuma ba ta gyara mummunan sharadi don wai don kai kyakkyawan niyya ka fahimta ha in ka caka da mutane da yawa sai su- sai su yi ta tsiya sai su ce saboda suna da niyya za su yi gyara ne ka fahimta ya ce wannan mutumin da ya yi tambaya a kan batun yana neman miliyan saba'in da biyar kudin gida sai na ga masu haya shi kudi yake so to in ba su haya mana in karbi miliyan saba'in da biyar in zo in bashi in sallame shi ni daga bayan zo in karasa da su sai ce ai niyyar mutumin shi kudi yake so to niyya in mutum kuɗi yake so tsakani da Allah sai ka dogara da niyyarsa sai ka rusa sharaɗin da kuka yi da shi sharaɗinsa shi ne za a sayar ai da ya ce maka yana son kuɗi bai ce maka ya ce yana son kuɗi amma ya ce a sayar za ka sai niyya ta haɗu da sharaɗi za ka dole a kawo kuɗi ta hanyar sayarwa idan ka je ka ga masu haya sai ya zama ka taimake shi har da niyyar sai ka ce masa kuɗi kake so gashi ta hanyar haya ma za ka samu kana fahimta sai ka zo ga ma sai ya samu kaga ka taimaki niyyar amma maganar sayarwa sai ka bar shi in ya so daga baya yanzu ka kama masa haya sun biya sai ka ce to ni ka sayar mu in kana son haka kai sai ka saya kana fahimta amma wannan wayon ba zai yiwu ba gaskiya yawwa sai ka ce mishi ga hayan amma ni ka sayar mun kaga nan tunda ya sa ya samu miliyan 75 din sai na iya baka da sauki daga baya inda zaka je ka ci da yawa Mm.
ya tambaya na shi a kan tambayar da wannan ya yi na maganar cewa ƙarya da wani mai cika da yawancin ƙauye Mhm.
kuma kar ka zama musu wato lillahi Mhm.
to idan kuma ɗan ƙauyen ne ya zo ya ce maka da Allah wannan kayan nasu an ce in dan kauyen ne ya kawo maka ina faɗa in dan kauyen ne ya kawo maka sai ka karba kai ne na ƙarshe bayan kusa da wani to me tambayar jirgin da suka ce masa a gida da aka yi kama titin da ya ma ku iya yin ciki ciki walla da yake da su ba ku ciki su kuma shi ya lallaba ya amsa masa sai lallaba ya ji ya tsaya ya ka fito ya ji ya tsaya wani kan ya ji wajen na faɗa ai na ce maka in dai ba a riga an kulle yarjejeniya da shi ba ya halatta ya zaga Allah na bai ba mu bai sa tambayar shi ne ma tunda annabi ya hana an birni ya sayar maka ko ya yi dole ka shiga an koyi da sayar to idan shi kuma ya zo ne an kawai da kayan saboda ya zai iya sayarwa sai kira shi ya ce ka sayar mu da kayan ya zama masa jagora ne ba wai shi ne zai saya a wajen ɗan ƙauyen ba ɗan ƙauyen ne ya sa shi ya zama masa jagora a wajen sayar sai wannan malamai sun yi sabani cewa idan shi dan ƙauyen ne da kansa ya neme ka ya ce maka ka yi suka ce inda kana da amana za ka iya zama masa kuma in dai babu cuta a ciki ka fahimta Eh, waɗansu malaman su kuma sun yi tsanani sun ce kawai bai halatta ba in dai ya zama cewa babu cuta kuma shi ya kawo ya neme ka akan gashi ka zama masa dillalin duk da cewa annabi ya hana shikenan sai ya zama illar da take ciki shine dama an hana ne saboda kar a yi cuta to kuma yanzu ba cuta tun da kai kana da amana kuma shi ya nema to kuma alhukum ya duru ma illatihi wannan shine abin da za mu tsaya a kai abin da muka yi ba daidai Allah ya ba mu lada abin da ya zama kuskure kuma Allah ya gafarta mana gobe in Allah yadda za mu fara kitabul jinayat wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ga malam yana da sanarwa kafin mu yi sallah